إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna shaida da godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haɗuwarmu a wannan masallacin mai albarka na masjidul imam al-bukhari a anguwar sonisi wajen station petroba domin fara karatun sabon littafi na usulu salata wannan halkar karatuttukan da za mu rika yi a wannan ranar kuma a wannan masallacin mun samu su da taken a halkatu tauhidi wal aqida ma'ana majalisi na karatun tauhidi da aqida insha Allah duk littafan da zamu karanta a wannan a wannan masallacin zamu yi kokarin mun ga littafai ne na aqida domin in buku manta ba muna karantarwa a wajen masallatai guda uku bayan wannan akwai masallacin mu na markazul iman wanda muke karatun tafsiri a can akwai kuma masallacin babu makka wanda kuma a can muna karatun hadisi kenan shi wannan sai kasance kawai majalisi ne na karatun tauhidi yan uwa masu girma tauhidi abu ne wanda muke bukata a wannan lokacin a wannan zamanin domin tauhidi shine asalin addini Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kuma ban halici aljanni da mutane ba sai don su bauta mini malamai suka ce li ya'budun ay li yuwahhiduni dan su kadaita ni da bauta kinan shine tauhidi me ake ce ma tauhidi huwa ifradullahi ta'ala bil ibada huwa tahqiqu la ilaha illa Allah abinda ake ce ma tauhidi shine kadaita Allah da bauta shine la ilaha illa Allah tauhidi shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta ma kuma izuwa gare ka kadai muke neman taimako tauhidi shine haƙƙin da Allah madaukakin sarki yake bin mu ya tabbata a hadisi wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da ɗaya daga cikin sahabbai yana goye da shi akan jaki suna tahiya sai manzon Allah ya ce masa atadri ma haqqullahi alal ibadi wa ma haqqul ibadi alallah shin ka san menene haƙƙin Allah akan bayo kun menene haƙƙin bayo akan Allah sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo su ne mafi sani sai manzon Allah yace masa haqqul ibadi ala Allah an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan mutane durwakin Allah akan mutane shine su bauta mishi shi kadai ba tare da sun hada shi da komai ba a cikin bauta wannan shine haƙƙin Allah akan mutane wannan shine kawai ba abin da Allah yake so gare mu wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad Allah bai umurce mu da komai ba sai mu yi masa tauhidi mu kadaita sa da ibada abin mamaki shine dukkanin abin da yake a duniya Allah madaukakin sarki ya halice sa ne dan mu aljannu da mutane amma kuma mu sai ya halice mu dan shi kadai wannan ba darashawa bace akwai abin da yake wannan darashtawa Allah ya ce ya halice mu dan mu dan shi sannan duk abin da ya halitta bayan wannan ya halice sa ne dan mu akwai abin da yake wannan darashtawa ba abin da yake wannan darashtawa kesa idan mutum ya kafurce ma Allah sai Allah ya siffanta sa da azzalumi a cikin ayoyi da yawa inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma shi yasa kahurai ma ake ce musu al-kuffar kalima ta al-kuffar daga al-khiyana ne ma'ana mayaudara maciya amana lokacin da kake bautar wani ba Allah ba lokacin da ka zo duniya kake bin Allah kaman kana kaman ka yaudari Allah ne don mi don kayi ma Allah alkawali in ka zo zaka bauta masa shi kuma yayi alkawali zai mi zai arzuta ka to yanzu shi yana arzuta ka yana baka rayuwa kana cin abinci da sauransu shi ya cika nasa alkawali amma kai ne amma kai ka cika da kake cika naka alkawali uwa masu girma tauhidi daga cikin muhimmancinsa idan har kana da shi to kana da tabbaci kana da garantirkin ba za ka dawoma a wuta ba ya zo a hadisi mala'ika jibril ya zo a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya rasulullah ya nabi Allah ya muhammad abshir li ummatika kai ma al'ummaka bushara akan cewa babu wani mutum da zai mutu alhali baya shirka da Allah face Allah maɗaukakin sarki ya shigar da shi aljanna ya ce wa in zana wa in saraka ko da ko a ce ya yi zana ya yi swata inda yana da tauhidi to yana da garantin kin zai shiga aljanna sai dai ya kasance ba shiga ba ta direct ya kasance shiga ta me ta indirect sai an biya ina sai an biya wata Allah ya kare mu wai akwai akwai su shedanun da ke cewa kai mu da inda za mu shiga aljanna ba matsala ko in mun biya wutan ma ba matsala bai san wuta bane wutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a dauko wanda yake kowa ni'ima a duniya a tsoma shi a ciki a huddusa sai a tambaye sa hal marra bika na'imun qattu har ka taba jin wani dadi sai ce wallahi ma marra bi na'imun qattu yace wace ai ba ma san me addadi ba to wannan wai ita ce mutum yake cewa babu lahi indai har zai mi indai har zai shiga aljanna babu lahi indai sun shiga wutar ai na wani dan lokaci ne duk wanda ya san micece wuta ba zai ma taɓa burin wannan ba ai wannan koma baya ne wai a ce kana watan dai ko da dai inda za ku biya wuta ne ba matsala a takaice dai ma masu girma shi tauhidi garantir ne na me na ba za ka dawama a wuta ba duk wanda yake da tauhidi ba zai dawama a wuta ba ƙarshe allah zai hudosa daga wuta ya kai sa ina ya kai sa aljanna duk lahin da kake in dai ba shirka kake ba to mai dama ne mai sauƙi ne a wajen Allah maɗaukakin sarki tauhidi uwa masu girma da shi ne ibada Allah yake karɓarta duk ibadar da za ka yi a duniya in ba ka da tauhidi aikin banza ne tura agwagwarwa aikin banza ne wai talaka ya girmi sarki ɗan ka girmi sarki a wani mai zai maka ma'ana in ba ka da tauhidi duk abu duk ibadar da za ka yi kai ta sallah in kana so duk dukiyar da ke gari ka kai sadaka da ita in dai ba ka da tauhidi aikin banza ne kake harare cikin duhu wannan shine kenan shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa a ayar da muka karanta a dazu wa ma umiru illa liya'budullah sai dan su bauta ma Allah a bautar ba haka kawai ba mukhlisina lahu din a ibadar ma sai an yi ta da ikhlasi ma'ana sai an yi ta da tauhidi muna a wani zamani wanda al'amari na tauhidi yake kokarin yake son ya gurbace dalilin wasu mutane da aka samu wanda ake ce ma auliya ushaitan kun san akwai da yashi akwai auliya urrahman akwai auliya ushaitan mutanen shaitan da mutanen da mutanen Allah to mutanen shaitan kullun gurin su su ga sun dusashe haske na tauhidi to idan ba su mutanen Allah ba sun hito suna yakar wannan to sai akai lokacin da tauhidin zai zama towa bakon abu yanzu za ka ce ma mutum ba a cewa don annabi sai dai a ce don Allah akwai wanda ma zai kafurta ka in ka ce haka ba a shima ba a sakkwato an samu wani mutum da aka kashe shi wai don ya ce ba a cewa don annabi sai dai don Allah kawai ba a shima ba a sakkwato shekara biyu ne ina jiko suka kashe shi a ayyace mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hali manzon Allah da kansa ya faɗi haka Allah ya kare mu ƴan uwa masu girma littattafan tauhidi masu yawa ne sosai shi yasa muka fara da ƙanana har zuwa lokacin da za mu kai ga manya daga cikin littafin tauhidi wanda suka samu karbuwa shine littafin usulus salasa kenan za mu raba wannan littafin kamar da muka yi alkawari sharaɗin raba wannan littafin shine na farko duk wanda za a ba littafin ya tabbatar da ya iya karantawa in bai iya karantawa ba to in yana so za mu buɗe makaranta kwana biyu ga sati shi kuma wannan littafin don wanda suke za su yi koyon karantawa ne ya iya karantawa in ya iya karantawa sai mu bashi littafin an gane ko wannan shi ne kenan ko shi ko wata nawa za ka yi balle ma in dai aka samu wanda ya kware a wanda yake da metar don sanya man cikin ɗan lokaci kaɗan mutum zai gane kuma in mutum ya mai da hankali kenan sharaɗi na farko duk wanda za a ba wannan littafin ya sanya ne ya iya karanta baki ba wai sai karantawa ta muke suna wadda ta kware ba inda kana dan hadawa sannu sannu ba matsala za a baka sharaɗi na biyu kuma ka tabbatar muna da za ka rika zuwa ala gane da ke ku wannan shi ne kenan kada a je mu mu yake da suna mai aikin banza a baka littafi ka je ka yadda shi can sai ya kura kenan ka tabbatar da za ka rika zuwa in dai ba al'amari bane wanda ya yi karhinka to kenan yanzu za mu sa mai ke da suna malam ali zoraba wanda suke da su ma a basu don a cikin wannan littafin akwai alkawa'idul arba'a kuma akwai shurutus sala wanda ba kowane ba kowane irin littafi ke da shi ba shurutus sala wanda shi ma zamu shi a cikin littafin sharuɗan sallah kenan ko mutum yana da yana iya karba inda ya cika wannan sharuɗan bismillah wanda ba su samu ba za a karo kuma sai a basu raba in ya kare sai a buga laili amshi kama mishi Now, alhamdulillah kenan idan kuka kalli wannan littafin an sa a kansa al'usulus salasa al'usulus salasa ma'ana rassai daga al'asul ne shine asali ma'ana asallai guda uku wasu asali guda uku wanda a kansu ne addini yake ginuwa shine ma'anan al'usulus salasa shine sunan wannan littafin sai aka sa lil imam muhammad bin abdulwahab littafin da imam muhammad bin abdulwahab ya rubuta muhammad bin abdulwahab bin abdulwahab ɗaya ne daga cikin maluman da suka yi zamani na ƙarni na goma sha biyu hijiriya ana masa laƙabi da mujaddidul ƙarni sani ashara alhijiri ma'ana wanda ya sabunta addini a ƙarni na goma sha biyu na hijira a zamanin daular usmaniya me ake ce ma jaddadawa sabuntawa ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yab'athu li ummati ala kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha bayan kowace shekara ɗari Allah zai turo a cikin al'ummar musulmai wanda zai sabunta musu al'amarin addinin su bayan wasu al'amurra an manta su ko kuma an canza su ana gane da kyau ko misali mu a nan musamman afirka ko a ƙasar hausa allah maɗaukakin sarki ya jaddada muna addini da zuwan usman ɗan fodiyo allah ya ji kansa da gafara don me yasa ake ce masa ya jadda mutashe yasa ake ce masa mujaddidi don me don ya zo ya isko ƙasar hausa addini an cakuɗa sa da al'ada addini an cakuɗa sa da shirke-shirke da wasu bid'o'i to lokacin da ya zo sai yaƙi da wannan shirkokin da wannan al'adodin da wannan bidoyin da aka sa a cikin mi a cikin mi a cikin addini a mai da suna a cikin addini to haka shi ma muhammad bin abdulwahab a ƙarni na goma sha biyu an yi lokacin da bidi'a ta yi ƙarhi sosai ana gane da kyau ko bidoyi suka yawaita da shirkoki suka yawaita hatta a ƙasar hijaz ma'ana a ƙasar makka da madina domin a lokacin ne sallah in za a yi gungu guda hudu ake yi misali in lokacin sallar azahar ya yi lokacin sallar azahar a musulunci yana shiga daga rana ta huta daga tsakiya an gane da kyau ko to akwai wanda misali imunan ne akwai wanda za su yi trezor wai a masallaci guda ha a masallacin ka'aba ainihin mu an saba amma dai kowa da masallacin shi dai ko to a masallaci guda ne masallacin ka'aba akwai wanda trezor za su zo su yi akwai wanda su kuma sai katorzar ai muna da su a nan ko to akwai wanda sai katorzar ma ta hauda da abin da ya kama da haka kowa da nashi ra'ayi kuma kowa da nashi mabiya wannan yana ɗaya daga cikin bid'a raba kan al'umma to duka dalilin wannan da'awa ta al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab aka samu wannan aka samu su mutane a wannan lokacin wanda su suke ganin imani a zuciya yake wanda har yanzu ma akwai su ko daga ce ai imani a zuciya yake turawa shi suke ce ma me yake da suna kurwayan non-pratique ko non-pratikan ko kurwayan pratikan e kurwayan non-pratikan ma'ana shi dai musulmi ne amma ba ruwan shi da sallah ba ruwan shi sha giya ya bi 'yan mata ya abin da yake so kuma in ka tambaye shi ce maka shi musulmi ne wannan shi ne kenan suka ce imani a me yake a zuciya yake su ake cima almurjiya aka samu a wannan zamanin wanda suke ganin akwai wuta da aljanna akwai lokacin da za su karewa ana gane da kyau ko ai Allah ya ce kullu man alaiha fan komai zai kare wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram suka ce har wuta da aljanna za ta kare akwai lokacin da su ma za su kare daga cikin bidiyoyin da aka samu akwai wanda su kuma suka tashi da ra'ayin da kayi babban zunubi to kai ka kawurta su ake ce ma kawari daga cikin misalin su 'yan boko haram da kayi zunubi to ka kawurta babban zunubi ya kawurtar da kai akwai wanda su kuma suke ganin babu kaddara duk abin da mutum ya yi shi ya so ya yi ana gane da kyau ko su ake ce ma aljabariya ko kuma alkadariya su ne masu kore kadara akwai aljabariya su kuma mai suke gani duk abin da mutum ya Allah ne ya saye don haka ba a kama shi da laihi in ka shagiya Allah ne ya sa ka shagiya in ka kashe wani Allah ne ya sa ka kashe wani suka ce Allah ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah ne ya halice ku da abin da kuke yi kuma duk me ya jawo musu wannan jahilci ya ja wannan dama ba abin da yake jayo shirka ba abin da yake jayo bid'a kamar jahilci domin wannan ayar misali da suka bada dalili da ita wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah ya halice ku da abin da kuke aikatawa wannan ayar ta sabka ne akan me yake da suna mutanen annabi nuhu da suke bautar gumaka sai Allah ya ce shi ya halice ku da waɗannan abubuwan da kuke yi na gumaka kuna bauta musu kenan busantanta abi ba a bauta musu domin su mami halittar su aka yi to kun ga su ma fahimci ayar bane kuma suka buga dalili da ni da wannan ayar misali in boko haram da suke buga dalili da fadin Allah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna fa ulaika humuz zalimuna fa ulaika humul fasiquna dan haka yan boko kahorrai ne duk masu aiki a gwamnati kahorrai ne me ya jawo musu wannan jahiltar wannan ayar ya malamai suka fassara ta shi yasa yan uwa masu girma babu hanyar da za ka tabbatar da tauhidinka kamar hanya ta kamar hanya ta neman ilimi kinan inda kana so tauhidinka ya tabbata to ka dage a bisa kan hanya ta neman ilimi shi kuma ilimi babu lokacin da za a ce ka kai karshe a wajensa domin malamai suke cewa al'ilmu bahrun la sahilala kuma suke cewa utlubu ilma min al-mahdi ila al-lahad ka nemi ilimi daga lokacin da aka ahe ka zuwa lokacin da zaka mutu ba a taɓa yin wani mutum da aka ce ya kai ƙarshen ilimi ba wallahi yana daga cikin abin da yake nuna muna haɗarin shirka ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannama 70 kharifan mutum zai iya faɗin wata magana wanda shi yana ganin maganar nan ba komai bace amma dalilin wannan maganar ya shiga wuta dalilin wannan maganar ya yi nisa a cikin wuta tahiya ta shekara saba'in kalima guda da za ka iya faɗi kuma kalimomin na ana su kullum da wuya ini ya wuce mani musamman in ka kalli da zo sosiyo ba ga irin wannan kalmar an faɗe ta ba kalimomi ga sunan barkatai to me zai sa ka gane wannan kalimomin don ka guje musu don kada a zo me yake da suna kana ibada kana aikin banza shine neman ilimi dan ta wannan hanyar zaka san irin waɗannan abubuwan Allah ya dawamar da mu akan wannan hanya ta neman ilimi a takeice dai malamai suke cewa Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ishtahara bid-da'wati bid-da'wati ila ma kana alaihi salaf as-salih wa at-takhallus min al-bid'i wa shirkiyat ya shahara da da'awa zuwa ga komowa akan addini akan fahimtar magabata da kuma barin shirka da bid'o'i wannan shine imamu Muhammad bin Abdul Wahhab ana danganta masu karatu littafan su da ce mishi da ce musu al-wahhabiyya wahabiyawa an gane da kyau ko akwai wani hutsarare da ya shahara da faɗin wannan wahabiyawa da kun ji ya ce wahabiyawa mai yake nihi ahalus sunna masu karatun littattafan muhammad bin abdul wahab ana gane da kyau ko kuma asali shi mutumin ba ma abdul wahab sunan shi mi sunan shi muhammad amma don saboda ba sa so su danganta mu da muhammad sai ba su cewa muhammadawa tun da ai mai littattafan mai sunan shi muhammad an gane ko ba su ce in suka ce muhammadawa to kenan sun danganta mu da manzala sai ce wahabiyya to duk da haka nan musu tsira ba domin alwahabu sunan wane ne sunan allah maɗaukakin sarki da kansa an gane da kyau ko wannan shi ne kenan kenan uwa masu girma shi ne wannan muhammad bin abdulwahab akwai wallafe-wallafe sosai da yi a babi na akida wanda insha Allah za mu yi ƙoƙarin karanta wannan littafin a wannan masallacin Allah ya so don saboda abin da ya sayi rubuta wannan littafin a zamaninsa to muna a irin wannan zamanin wanda bidoyi suka yawa da shirkoki da abin da ya kama da haka ba tare da bata lokaci ba yanayin yadda za mu bi a wajen karatunmu a wannan majalisin shine na farko ba za mu riƙa yawaita sharhi ba ana gane da kyau ko kenan wannan zai nuna muna ashe cikin lokaci dan kadan zamu iya zamu iya karanta littafai da yawa misali wannan littafin tana aiwa a cikin sati uku mu kare shi kenan ba zamu yawaita sharhi ba abu na biyu kuma in lokaci ya dan yi saura ba mu ci lokaci da yawa ba muna iya mu dan bude kofa ta tambayoyi kamin a tada sallah sai a abu na ƙarshe shine in Allah ya so muna so mu lizanci duk littafin da muka kare in za mu sanya shi za mu yi ƙoƙarin ganin mun samu wanda zai so wanda littafin araba wa mutane don saboda al'amari na tauhidi ba kowa ke son shi ba to shi sa sai mu ƙoƙari mu rika sa halima mutane in son samu ma ne a samu wanda zai ɗaukar nauyi kullum duk sati ya kama mana jika hamsin ya ce duk wanda suka zo wajen karatu a ba su jika biyu ala gane da ke ko wallahi wanda ya wannan ba karamin jihadi zai ba kai mai sauki ma ko san kisan san kisa a kasa ina ji ɗan samarin nan masu mega mega kin nan kun ga an sauke musu al'amurra kuma wallahi ba karamin jihadi zai ba mutum ya zo a koya mishi tauhidi duk aikin duk karatun da ya zo ya ɗauka ya yi aiki da shi dalilin san kisan kin nan da ta kawo shi to kana da kamasho a ciki domin man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi kenan sarakatul jariya ce kake mami kake yi ma kanka inda Allah yayi abun da ni zan dokar nauyin wannan amma to har yanzu muna kokowa da buhun shinkafa balantana balantana akai wannan salli Allah ya muna rahama amma a Saudiya akwai wannan har yanzu malami zai zo zai sa littahi sai a tattaro mutane a dauki nauyin su komi kuma in ka zamana har aka kare littahin da kai da karshe akwai biyan da za a muku suna wannan har yanzu su can malam ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai in alam ka sani rahimakallahu Allah yayi maka rahama annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila lallai yana wajabta akan mu koyon mas'aloli guda hudu mas'ala shine kaman abubuwa kamar ka ce ta'allumu arba'i masa'a ashiya kenan yana wajabta akan mu koyo da sanin abubuwa guda hudu al'ula na farko al'ilmu shine ilimi dole ne mutum ya nemi ya nemi ilimi to menene ilimin nan wa huwa ma'rifatullahi asalin ilimi shine sanin Allah wa ma'rifatu nabiyihi da sanin annabinsa wa ma'arifatu dinil islami bil adilla da kuma sanin addinin musulunci da dalilai me yasa ya kayyade sa da dalilai dan sanin addini da dalilai shi zai nesantar da kai daga me daga bid'a wani malami ya baka wuridi ya ce duk bayan sallah kaza kai la haula kafa kafa 17 ana gane da kyau ko ban san ko me yasa ba za a cike su yi 20 ba ana gane da kyau ko ko ka yi ɗaɗari ba ɗai ce masa to mala ina dalili ne na san subhanallah walhamdulillah akwai dalili ko to ita la haulan ɗari ba ɗai mai dalili a kanta wannan shi ne ma'anar mahimmancin ka san addini da mi da dalilai ana gane da kyau ko sai mala ya ce asaniya abu na biyu al'amalu bihi aiki da shi ilimin a ashe ba ilimin ba me aiki da shi wani malami yake cewa idan ilmu lam ta'mal bihi kana hujjatan alayka wa lam tu'dhar bima anta jahilu shi ilimi in baka yi aiki da shi ba to zai zama to hujja akan ka ma'ana dalili akan ka na shiga wuta kuma ba za a maka uzuri ba da rashin jahilci ina abubuwa guda biyu ne in baka yi ilimi ba baka tsira ba kuma in kai ilimi baka tsira ba sai kayi me sai kayi aiki da shi as-salisa na uku ad-da'watu ilayhi kira zuwa ga ilimin kina ana so idan ka sani kai kokarin kira kiran mutane zuwa gare sa wai ba dole sai ka zo ka azamin bari ba iyalin ka ma da suke a gida ka kira wasu ka san wani abu a makaranta ka koya ma iyalinka abokanka da abin da ka diyanka da abin da ya kama da haka kenan da'awa ba dole bane wai sai ka zo ka azamin bari duk yanda kake zaka iya kai da'awa wannan sune abubuwa guda uku kuma wannan abubuwan guda uku da malam ya faɗi malamai hikima suke cewa la yasluhu ilmu illa bihi ilimi ba za ka taɓa samun ilimi ba sai da wa'annan abubuwan guda uku ta'allumi ma ta jihal wa ta'ahudi ma tahfaz wa nashri ma ta'alam ana gane da kyau ko na harko kai kokarin neman ilimi aiki da shi da kuma me da kuma kira zuwa ga ilimi ya da shi wannan shi zai taimaka maka akan ilimin ka ya zamna arabi'a na hudu as-sabru 'ala al-adha fihi hakuri akan cutarwa da take a cikin neman ilimi da kuma da'awa zuwa ga ilimi neman ilimi sai an yi me sai an yi hakuri haka da'awa kiran mutane zuwa ga addini sai an yi hakuri yanzu wannan zaman da nake in ban da hakuri ba zan yi shi ba da abin da ya kamata haka kuma zaman nan da kuke yi na neman ilimi in ba ku da hakuri ba za ku bi ba ba za ku yi shi ba neman ilimi sai an yi hakuri kira zuwa ga addini shi ma sai an yi ne sai an yi hakuri wani mai hikima yake cewa la tahsabil majida tamran anta akilahu lan tablugha al majida hatta tal'aqa as-sabra kada kai tunanin shi ilimi shi daukaka babbar ɗaukaka ita ce ko ilimi kada kai tunani ta ɗaukaka kamar da biyu ne da za ka ɗauka ka haɗe ka kaɗa baki shi kenan ya shiga ya zamna a'a ya ce ba za ka taɓa samun ɗaukaka ba har sai ka haɗe haƙuri kenan sai an yi haƙuri wa dalilu qauluhu ta'ala dalili akan haka fadin Allah madaukaki bismillahir rahmanir rahim wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دليل أكن هكا شيني فإن الله مدعوكك والعصر أي أقسم بالعصر الزمن إنا رنسوا دلوكتي إن الإنسان لفي خسر للي متنينا أتكين أساره sai dai ba kowa ba sai Allah ya togaciya illal ladina amanu sai dai wanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka yi aiki nagari wa tawasaw bil haqqi kuma suka yi wasiki da gaskiya abinda ake cewa al wasiya shine kai abu kuma ka umurci da mutane da yin haka shine wasiya wa tawasaw bil haqqi suka yi rayuwa da gaskiya wata wasau bi sabri kuma suka yi ma wasi suka yi ma kansu wasici suka yi ma kansu suka yi suka rayu da mi da hakuri kenan shine wata wasau bil haqqi suka yi wasici da gaskiya wata wasau bis sabri kuma suka yi wasici da mi da hakuri qala shafi'i imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa yace law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi da a ce Allah bai sabkar da wata hujja akan bayunsa ba illa hadhihi sura sai dai wannan surar lakafatuhum to da ta ishe su me yake nuhi da wannan abin da yake nuhi da wannan shine da a ce a alqur'ani wannan surar kawai Allah ya sabko to da ta ishe mutum hujja akan cewa baya da wani hanzari da zai ba Allah na cewa ga abin da ya kange sa daga bautar Allah don mi don a cikin surar Allah ya ga cewa kowa hasararre ne sewa sai wanda ya yi yayi imani kuma yayi mi yayi aikin kwarai kenan babu wani hanzari da zaka ba Allah dama Allah ya ce ba mai tsira a wajensa sai wanda yayi mi yayi imani kuma yayi mi yayi aikin kwarai kenan baka da wata hujja kenan shi wannan shi ake ce ma yankan hujja wannan shine kenan wa qala al-bukhari imam al-bukhari yace rahimahullahu ta'ala babul ilmi babu mai bayani akan neman ilimi qabla al-qawli wal amali kahin magana da aiki ma'ana dole ilimi shi ake gabatarwa kamin a faɗi ko kamin a yi aiki kamin ka faɗi wata magana ta addini to ka zamanto kana da mi a kanta ilimi kamin kai wani aiki a addini ka zamanto kana da mi a kansa ilimi a kansa waddalilu qauluhu ta'ala dalili kuma na wannan babin fadin Allah madaukaki fa'alam ka sani annahu la ilaha illa Allah lalle ba abin bauta da gaskiya sai Allah wastaghfir li dhanbika kuma ka nemi gafarar zunubinka fabada bil ilmi sai Allah ya fara da ilimi qabla al qawli wal amali kamin magana da aiki fa'alam ka nemi ilimi a wannan ayar kaman Allah yana cewa ne ka nemi ilimi domin ta hanyar neman ilimin ne zaka san ba abun da ya cancanta a bauta ma in bawa ba in ba Allah ba shine ma'anar wannan i'lam malam yace ka sani rahimakallahu Allah ya maka rahama wannan kalima ce wadda malamai suke faɗi don girmamawa ka sani Allah ya maka rahama annahu yajibu ala kulli muslimin kawai misali in ka zo wajen sarki kana magana haka nan kawai za ka yi ta sako magana sako sako Allah ya gafarta sarki ko Allah ya daɗa ran sarki ko mai martaba da abin da ya kama da haka to kun ga su magabata ba wai sai sarki ma suke ma haka ba hatta ga magarin mutane suna mi suna musu haka don girmamawa ka sani Allah ya ji kanka Allah ya maka rahama annahu yajibu ala kulli muslimin lallai yana wajabta akan kowanne musulmi wa muslimatin da kuma mace musulma ta'allumu thalathi hazihi almasail koyan wa'annan abubuwan guda uku wal amalu bihinna da kuma aiki da su al'ula na farko annallaha khalaqana kasancewar lallai Allah shi ne ya halicce mu wa razaqana kuma ya arzuta mu wa lam yatrukna hamalan kuma bai bar mu kara zube ba ma'ana bai bar mu haka nan sagaga ba babu komai bal arsala ilaina rasulan sai dai ya turo zuwa gare mu dan aike faman ata'ahu dakhala aljanna duk wanda ya ma dan aiken nan biyayya zai shiga aljanna waye dan aiken nan da ake nihi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya masa biyayya dakal aljanna zai shiga aljanna wa man asahu dakal nar kuma duk wanda ya saba masa zai shiga wuta wannan kuma akwai hadisi wanda yake nuna haka manzo Allah yake kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba gaba ɗayan ku za ku shiga aljanna sai wanda yake to sahabbai suka yi mamaki wa man ya aba ya rasulullah waye za a ce masa yazo shiga aljanna ya kiya sai manzo Allah ya ce musu faman ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba duk wanda ya mini biyayya to zai shiga aljanna wanda kuma ya ki mini biyayya to kaman ya ce ne bai shiga aljanna ana gane da kyau ko wannan shine kenan Allah ka ba mu ikon biyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin cewa Allah ya turo mana manzo shine fadin Allah madaukaki inna arsalna ilaikum rasulan lallai mu mun turo zuwa gare ku dan aike shahidan alaikum wanda yake shaida akan ku kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka tura zuwa ga fir'auna dan aike nan akwai wata shubha inna sai turawa masu karatun addini da ake cewa mustashrikun laizorientalist ake ce musu ko turawa masu zuwa su yi karatun addini don su rikitawa mutane kwakwalwa suka ce musulmai kun ce Allah guda ne kuma gashi shi Allah da kanshi ya karyata ku ya ce inna mu an gane da kyau ko kina Allah ba mi bane ba mi bane ba guda bane sai aka ce musu ku jahilai ne a larabci in ma babu ku a yaran ku na turawa a larabci akwai abun da ake ce ma at-ta'zim ma'ana kaman girmama kai kai kadai amma sai ka ce mu a Hausa ma akwai wannan ko to abun sauki ma a faransanci ma akwai wannan ba sa ingilishi ya akwai shi ba amma dai a faransai ma akwai shi ko nu yawwa misali president yana cewa nu a president nauke da kwai guda ke da kwai amma kuma yana cewa nu kenan kalima ce ta mi ta girmamawa kenan mu kalima ta girmamawa mun turo zuwa gare ku dan aike shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke muku shaida kamar yadda muka turo zuwa ga fir'auna muka tura zuwa ga fir'auna dan aike ma'ana annabi Musa fa asa fir'aunur rasula sai fir'auna ya saba ma dan aike ma'ana ya saba ma annabi Musa fa akhadnahu akhzan wabila sai muka damke sa damka ta halakarwa ana ganiya da kyau ko wannan me yake nunawa ashe asalin halaka shine saba ma annabawa saba ma annabawa shine asalin mi shine asalin halaka asaniya abu na biyu annallaha la yarda an yushraka ma'ahu abu na biyu da ya kamata ka sani shine kasancewar Allah baya yarda a yi masa shirka ahadun a hada sa da kowa fi ibadatihi a cikin ibadarsa la malakun muqarrabun ko da ko a ce mala'ika ne makusanci wala nabiyun mursalun ko kuma annabi wanda aka aiko a cikin halittu suwaye suka yi kowa daraja annabawa da mi da mala'iku to shine Allah ya ce bai yarda ba shine malam ya ce Allah ba yarda a haɗa sa da kowa a cikin ibada kai hatta mala'iku da annabawa ana gane da kyau ko to balantana wani sakayen ka mota balantana wani baki an gane ko wanda ko larabci ma bai iya ba yanzu ya ce muku shi Allah ne kuma ku bi shi ko abin da ya kama da haka wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin haka fadin Allah madaukaki wa annal masajida lillahi kuma lallai masallatai lillahi na Allah ne ko kai ka gina na wane ne da an fara sallah a ciki na Allah ne kada ka ce sai yadda ka so zai a cikin masallaci fala tad'u ma Allahi ahada dan haka kada ku bauta ma wani tare da Allah addawa manzo Allah ya ce addu'a'u huwa al-ibada kinan fala tad'u ay fala ta'budu ma Allah ahada kada ku bauta ma wani tare da Allah a masallaci Allah kadai ake mi Allah kadai ake ma bauta mala yace as-salisa abu na uku anna man ata'a ar-rasula lalle wanda yema manzo biyayya wa wahhada Allah kuma ya kadaita Allah لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله بايا حلتا أجريسا جبنتا أبو كنتكا سويا دا من حاد الله ورسوله واندي كي كييا دا ألا دا منزو ولو كان أقرب قريب كودا كو أتي ما في كسم مكسنتاني أنا قانا دا جوغو والدليل قوله تعالى دليل كما فتن الله مدعوك كين سركي la ta ji kauman ba za ka taɓa samun mutanen da ba yu'minu na billahi wal yawmil akhir wai da cewa sun yi imani da Allah da ranar ƙarshe yuwaduna kuma suna soyayya da man haddallaha wa rasulahu ay man adallaha wa rasulahu wanda yake kiyayya da Allah da manzonsa walau kanu aba'ahum ko da ko a ce wa'annan mutanen da suke kiyayya da Allah da manzo iyayensu ne au abna'ahum ko kuma ƴaƴansu au ikhwanahum ko kuma ƴan uwansu au ashiratahum ko kuma danginsu waɗanda suke wannan ma'ana waɗanda suke sun yi imani da Allah kuma suna ƙiyayya da masu ƙiyayya da Allah ula'ika kataba fi qulubihimul iman waɗannan su ne waɗanda Allah ya wajabta imani a cikin zukatansu ai ula'ikan ladina sabbata Allahu fi qulubihim al-iman sune mutanen da Allah ya tabbatar da imani a cikin mi a cikin zukatansu yana daga cikin alamar da zaka gane kana son Allah yana daga cikin alamar da zaka gane kana da imani ya kasance kana kiyayya da makiyan Allah ana gane da ke ko da kaji kana son wani dan kwallo da ya shahara da kiyayya da Allah da manzo da musulunci to wallahi ka binciki imaninka ana gane da kyau ko da kaji kana son messi ana gane da kyau ko ai ya tabbata makin musulmai ne ko yana kiyaya da musulmai na gidan gaba kaji wani ce na gidan gaba dan dama dama an ce ronaldo ko kun san ma muna dan me yake da suna ana gane da kyau ko dole ne mai da'awa irin wa'annan abubuwan sai ya rika dan dan bincika su to wannan shine kenan ko shi ma ina shi da yaje saudiya ne ko to shi ne ya sani ala gane da ke ko to a takaice dai inda har mutum zai shahara da ƙiyayya da Allah da manzon Allah kuma kashi kana son shi ana gane da kyau ko to ka binciki imaninka don wuta da ruwa ba sa zama me ba sa zama wuri guda ko wannan shi ne kenan a ce mutum na ƙiyayya da Allah kuma kashi kana son sa sai dai mu ce wannan mamaki ne wai ciyawa na cin doki ka san akwai mamaki ko ciyawa da cin doki ko kuma a ce zo kare a bakin zomo akwai mamaki a ce soyayya da makin Allah sun haɗu a cikin zuciyarka shine ma'anan ula'ika kataba fi qulubihimul iman wayannan sune wanda Allah ya tabbatar da imani a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma ya karfafar da su da wani ruhi daga gare sa ana gane da kyau ko ma'ana ana nufin mala'iku wanda za su rika taimaka musu a wajen ayyukan mi ayyukan alkhairi in Allah na son ka sai ya taimake ka da mala'iku wanda za su rika karfafa maka gwiwa a wajen mi a wajen aikin alkhairi zaka ga wani mutum aikin da yake yi a cikin a mai da suna a cikin da'awa misali akwai wasu malumai wanda suka yi shekaru ɗan kaɗan kuma littattafan da suka rubuta da a ce a ba wani shekara dubu ba zai iya rubuta wannan littattafan ba misalin mai da suna al'imam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ɗan shekarun kaɗan ne amma ku yi littattafan da ya rubuta allah ɗaya san iyakarsu misalin sai al'imamu suyuti dukkaninsu shekaru kaɗan ne busu shekara arba'in da ‘yan kai ba amma ku ji adadin littattafan da suka rubuta ana gane da kyau don mi don Allah ya karfafa su da wasu mala'iku na musamman masu mi masu kama musu wannan shi ne kenan wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma Allah zai shigar da su aljanna wadda koramu suke gudana a karkashin su khalidina fiha suna masu dawwama a cikin ta radiyallahu anhum Allah ya yadda da su wa radu anhu kuma su ma sun yadda da Allah Allahu akbar ba abin da yake wannan dadi Allah ya yadda da kai ba abin da yake da wannan shi yasa ake ma sahabbai addu'ar radiyallahu anhu Allah ya yadda da shi ulaika hizbullah wa'annan sune ɗan rundunar Allah sune ɗan kungiyar Allah ala ku saurara inna hizballahi lalle ɗan kungiyar Allah humul muflihuna su ne masu rabauta Allah ka sanya mu a cikinsu ‘yan ƙungiyar Allah ba ‘yan ƙungiyar kaza ba ‘yan ƙungiyar kaza ba ‘yan farti kaza ba ‘yan farti kaza ba akwai hizbullah kuma akwai hizbumi akwai hizbu shaitan a cikin sura guda ne duka hizbu shaitan ula'ika hizbu shaitan ana gane da kyau ko wannan kuma ula'ika ula'ika hizbullah a takaicin wa masu girma wannan ayar abinda take nuna muna shine ba za ka taba zamantowa da cikakken imani ba har sai kana ƙeya da dukkanin makin Allah da ni da manzansa babban misali a wannan shine sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misalin Umar a wajen yaƙi sun je a wajen yaƙi ɗan uwansa ya je yaƙin ma'aifinsa ya je yaƙi yanzu shi umar babu wanda ke kokarin a ce ya kama ya cire masa kai kawo ba ga waɗan uwansa alama ce ta mi alama ce ta imani domin ɗan uwan ya shahara da ƙiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka abubakar ma'aifinsa ya taɓa bakar magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san lokacin da ya ci kwanan ma'aihin nasa ba wannan shi ne kenan akwai misalai da yawa na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yadda suke gabatar da son Allah da manzansa akan me akan da suna ƴan uwansu na jini da abin da ya kama da haka wannan su ne abubuwa guda uku ku zano mini su wannan abubuwan guda uku da aka ce dole kowanne musulmi ya sani ba tare da an kan littafi ba na na biyu ko mu bari har mu kare sai ku zano mu su can ai ba uku bane ma aka faɗi nawa ne aka faɗi hudu kuma cikin kai za a zano mini su nan kuma uku muka gayi ko tawo duk za ku zano mini su cikin kai sai a rika me yake da suna sai a rika bita an gane ku in ba haka ba sai a bece wannan shi ne kenan kama wani wani da yake da suna wani mawaki ne wani mutum ne aka yi a lokacin jahiliya da ake ce ma khirash ya ce a wajen farauta sai ya ga wata barewa ya seta wannan barewar sai kuma ga wata tagilma sai a wurinta ya yi wurin waccan kuma sai ga wata tagilma sai kuma a wajen waccan sai wani mai waka ya ce ta kasara tuzziba'u ala khirashin fama yadri khirashin ma ya sido sunan shi khirash wai mai yake da suna mai ake ce musu barewu sun yi masa yawa ya rasa ma wacce ma zai yi farauta to ai ka san ba abin da yake kamar wawanci ko wannan shine kenan i'lam ka sani arshadaka Allahu li ta'atihi Allah ya shirya da kai zuwa ga biyayya gare sa wannan ita ma bi addu'a ce malam yake muna har yanzu mu koyi wannan musamman ga 'ya'yanmu mu rika faɗa musu kalmomi masu alkhairi irin wannan Allah ya shirya da kai zuwa ga biyayya a gare sa annal hanafiyata lalle alhanafiya abinda ake ce ma alhanafiya shine al-islam alhanafiya al-islam ai da Allah yake wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlishina lahu ad-dina hunafa'a a kuma dangane da Ibrahim huwa sammakumul muslimina an gane da ku wannan shine kenan lalle alhanafiya lalle musulunci millatu Ibrahim hanya ce ta annabi Ibrahim alaihi salam ma'ananta kuma an ta'budallaha ka bauta ma Allah mukhlisan lahuddin kana mai tsarkake sa da addini ma'ana shi kadai kake ma bautan wa bidhalika amara Allahu jami'an nasi kuma da wannan ne Allah ya hale ya umurci gaba ɗayan mutane ma'ana su bauta masa shi kadai wa khalaqahum laha kuma dan saboda wannan ne ya halicce su kama qala Allahu ta'ala kamar yanda Allah madaukaki yace wa ma khalaqtul jinna kuma ban halicci aljani ba wal insa ismu jinsin ne mufrad ne amma kuma yana da ma'ana ta jami'i ban halicci aljannu ba wal insa da mutane illa liya'budun sai dai dan su bauta mini wa ma'ana ya'buduni ma'anan su bauta mini yuwahhiduni ma'ana yuwahhiduni su kadaita ni da mi su kadaita ni da bauta wannan shine kenan abun mamaki a nan shine akwai iskaliyar da wanda ya karatu ya kamata a ce ya samu a cikin wannan an ce musulunci hanyar waye hanyar wa annabi ibrahim to kenan zai nuna kenan waye zo da musulunci a'a kai sai me yake nuna wa kenan waye zo da musulunci annabi ibrahim to sauran annabawa su da me suka zo a musuluncin a'a musuluncin dai suka zo da shi domin inna dina inda Allahi al-islam duk annabawan da suka zo akan me suka zo akan musulunci suka zo domin meye musulunci bautar Allah shi kadai an gane da kyau ko to abin da yasa aka jingina musulunci zuwa ga annabi Ibrahim anan dan saboda annabi Ibrahim shine abul anbiya shine uban wa uban annabawa kenan in an faɗi kaka ai ba sai an faɗi jikoki ba ko ana gane da kyau ko domin ana ta kaiwa ka ta hulla ya an yi ta asali an kai da kyau ko kiran ba a ta meke da suna ana ta meke da suna meke da suna kututturu waka ta reshe kenan da an kula da reshe da an faɗi da an faɗi kututturu kenan yana ciki reshe yana ciki kenan shi yasa aka ce annabi ibrahim anan dan shine abul anbiya shine ma'aifin mi shi ne ma'aikin annabawa amma in ba shi ba annabawa gaba ɗai da musulunci suka zo annabi musa da sau dukkansu da musulunci suka zo ana gane da kyau ko sai dai shari'a ta bambanta akwai shari'a akwai addini addini shi ne musulunci a shari'a shi kuma shi ne ya bambanta ba san ko ana gane da kyau ba misali a cikin musulunci akwai mazahib wannan suna malikiya wannan suna hambaliya wannan suna shafi'iya wannan suna mi ha hanafiya to kun ga amma dukkaninsu menene dukkaninsu menene musulmai ne to haka annabawa dukkaninsu da musulunci suka zo amma shari'a ce ta bambanta sai a ce wannan shari'a ce ta annabi Musa an gane ko shi ake ce ma yahudanci wannan shari'a ce ta annabi wa Isa shi ake ce ma almasihiyya ana gane da kyau ko da abin da ya kama da haka والله تعالى أعلم ما ليتي وأعظم ما أمر الله به التوحيد كما ما في جرما أبن الله يؤمني دشيشين التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة كما توحيد نشين كأي تألا دبوتا وأعظم ما نهى عنه الشرك كما في جرما أبن الله يهنا شين شركة كهذا الله دون أتكين بوتا وهو دعوة غيره معه كما شركا نن شين بوتر وني tare da shi ba wai ma ka ƙi bauta ma Allah ba ko da ka ce ka yarda da Allah kana bauta ma Allah kuma amma kana kaucewa misali dan bori da zai cewa mu musulmai ne an gane da kyau ko to wannan ƙarya ne ana gane da kyau ko ba ta yiwuwa ka ce kana musulmi kuma kana bautar gumaka kana tsari kana sihiri a'a Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafa gaba dai aka ce kamo kaga abin ga ba a muna mazuru muna shahu ana gane da ke ko ba a taba kidi taba karatu a'a taba karatu dai shi kidi a tai a bar shi a gehi wannan shine kenan na kenan والدليل قوله تعالى دليل فدن الله مدوكي واعبدوا الله كبوتا ما الله ولا تشركوا به شيئا كركو هذا شي da komai fa idza qila laka idan aka ce maka mal usulu thalatha to ga asal littahin ga sunan littahin idan aka ce maka menene asallai guda uku allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha wanda suke dole akan mutun ya san su fa qul kace ma'rifatul abdi rabbahu shine bawa ya san ubangijinsa wa dinahu kuma ya san addininsa wa nabiyahu kuma da annabinsa muhammadan sallallahu alaihi wasallam ana gane da kyau ku wannan kinan su ne al'usulu as-salata asallai guda uku da suke dole akan kowa ya sani sanin Allah sanin addini sanin me sanin manzo shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan littafin shine abin da zai muna bayani duk abin da ya gabata a can shin hida ce al-aslul awwal asali na farko daga cikin asallai guda nawa guda uku ma'rifatur rabbi sanin ubangiji me ake ce ma ar-rabbu ar-rabbu daga at-tarbiya ne rabba yurabbi tarbiyatan me ake ce ma tarbiyya tarbiyya tana da ma'anoni masu yawa daga cikin ma'anan tarbiyya shine at-tanshi'a an gane da kyau ko halitta kira abu ana ce masa at-tarbiyya ar-ri'aya kula da abu shi ma ana ce masa me at-tarbiyya at-ta'lim ilmantarwa shi ma ana ce masa me shi ma ana ce masa tarbiyya ilmantarwa ana ce masa me ana ce masa tarbiyya shi yasa ai hatta da turanci ma suna ce education ko wannan shine kenan education ilmantarwa tarbiyyantarwa kula haɓakarwa da abin da ya kama da haka dukkanin shi shine ma'anan ar-rabbu kenan ubangiji shine mai tarbiyyantarwa shine mai halittawa shine mai ilmantarwa da abin da ya kama da haka fa idza qila laka idan aka ce maka man rabbuka wane ne ubangijinka fa qul ka ce rabbi Allahu alladhi rabbani shine ubangiji na Allah allazi rabbani wanda ya rene ni wa rabba jami'al alamina kuma ya rene gaba ɗayan halittu kenan zaka iya cewa Allah shine ubangiji na wanda ya halicce ni kuma ya halicci gaba ɗayan halittu bi ni'amihi yake kula da su da ni'imominsa wa huwa ma'budi kuma shine abun bauta na laisa li ma'budun siwahu ba ni da wani abin bauta in ba ni ba in ba shi ba ana gane da kyau ko wannan shine ma'anan mi shine ma'anan ar-rabb ubangiji wa dalilu qawluhu ta'ala dalili fadin Allah madaukaki alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin halittu kinan an gane ma'anan kalima ta ar-rabbu kalima ta ar-rabbu shine mai kulawa mai tarbiyyantarwa mahalici da abin da ya kama da haka mai gida ma ana ce masa ar-rabbu shugaba shi yasa sunan ar-rabbu suna ne wanda wanda ba Allah ba sun yi tarayya da Allah a ciki amma suna na Allahu babu wanda ke da wannan suna a duniya ka taba jin wani wanda ake ce ma Allahu Allah kaɗai ke da wannan suna hatta me ke da suna larabawa lokacin jahiliya ba su taɓa ce ma gumkin su Allahu ba sai da su ce musu rabbu an gane da kyau ko kamar yadda wani ba kawai wani ba larabi lokacin jahiliya ya ajiye gumkinsa ya mishi wanka ya duk in zai huta sai ya ma gumkin wanka ya goge masa kura ya ajiye masa abinci sannan sai ya huta zo taran ya dawo sai isko gumkin gashi nan a ƙasa kuma ga wasu ruwa akan ko da ya diba ashe hutsari ne ko da ya diba sau ya ga ashe dila ne yazo misali a ce kare ashe kare ne yazo yana zoza jikinsa ga ga gumkin sai gumkin ya hwade kun bayan wannan ya tsarga mishi hutsari ya tafiya dai yana zuwa sai ya ce a rabbun ya bulu sa'alabanu bi ra'sihi laqad hana man balat alaihi sa'alubi yace wai yanzu ubangiji ne kare ke ma hutsari ai ba ubangiji ba ko me yake da suna ko dan yaro ko abinda ba ubangiji ba kare ya ma hutsari ai ko ya wulakanta balantar ko ni kare ya ma hutsari ai ya wulakantar da ni balantana a ce ni bantan da wannan lokacin ya aje bautar gumaka kawai yace ni sai na gane waye Allah gaskiya ana gane da kyau ko wannan shine muhallu shahid dai kalima ta ar-rabbu duk wani shugaba a larabci ana ce mishi rabbu amma Allahu ba wanda ke da wannan sunan shi yasa anan sai kaga Allah ce alhamdulillahi godiya ga Allah idan baka san waye Allahu nan ba to shine rabbul alamin ubangijin halittu mali ce wa kullu ma siwa Allahu alamun kuma duk abun da ba Allah ba alamun ai khaliqun ne me yake da suna makhluqun shine alamun duk abun da ba Allah ba to halitta ne wa ana wahidun min dalika alalam kuma ni ɗaya ne daga cikin me daga cikin waɗannan halittun nawa nawa na Allah madaukakin sarki fa idza qila laka idan aka ce maka bima arafta rabbaka da mi ka san ubangijinka faƙul ka ce bi ayatihi na san ubangiji na ne da ayoyinsa wa makhlukatihi da kuma halittunsa wa min ayatihi abinda ake ce ma al'ayat su ne al'amarat ai alamomi ma'ana da wace alama ce kake gane da mi kake gane ubangijinka sai ka ce ina gane ubangiji na da alamomin da suke nuna cewa akwai sa da kuma halittun da ya yi wa min ayatihi kuma yana daga cikin ayoyi yana daga cikin alamomin da suke nuna tabbas akwai Allah al-lailu wan naharu dare da yini dan me yasa dare da yini alama ce ta akwai Allah domin ka san dai a duniya ba a taba nuna maka ba aka ce wannan shine in dare yake kawo shi wannan shine in rana lokacin ta yake huddota an gane da kyau ko tunda babu wanda yake wannan to tabbas waye yake yin sa wani na musamman shine waye shine Allah madaukakin sarki wa min makhluqatihi kuma yana daga cikin halittun Allah as-samawati sab'u sammai guda bakwai wal arduna sab'u da kasai guda bakwai wa man fihinna da wanda ke a cikin su wa ma bainahuma da abin da yake a tsakanin su wad dalilu qawluhu ta'ala dalili kuma fadin Allah madaukakin sarki wa min ayatihi al-lailu wan-naharu kuma yana daga cikin alamomi aiwa min amarati wujudillahi allailu wan nahar yana daga cikin alamomin da suke nuna tabbas akwai Allah dare da yini washamsu wal qamar da rana da wata la tasjudu lishamsi dan haka kada ku yi ma rana sujada tunda ita ma mecece halitta ce wala lil qamari ko kuma ga wata wasu judu ku yi sujada lillahi ga Allah allazi khalaqahunna wanda shi ya halicce su in kuntum iyahu ta'budun in dai kun kasance shi kadai za ku bauta ma ana gane da kyau ko wa qawluhu ta'ala da kuma fadin Allah madaukaki inna rabbakumullahu lallai ubangijinku shine Allah allazi khalaqas samawati wal arda wanda ya halici sammai da ƙasa fi sittati ayyamin a cikin kwana shidda sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita akan al'arshi yushin lailan nahara yana sanya dare a cikin yini shine yushin lailan nahara ay yudkhilu laila fi nahari ko alal nahari yana sanya dare akan yini kuma yana sanya yini akan me akan dare kenan wal aksu bil aksi ya tulubuhu hafitan yana nemansa da gaugawa abinda ma'ana ki ake ne yana nemansa da gaugawa shine da dare ya zo sai kaga da gaugawa rana ta me ta bace ini ya me ya tahi rana na kullowa sai kaga me sai kaga dare ya me dare ya tahi shine ma'anan me yake suna yana sanya dare akan yini yana sanya kuma ini akan me akan dare yana nemansa da gaugawa washamsa wal qamara kuma da rana da wata wannujuma da tauraru musakharatin bi amrihi suna jujjuyawa ne da umarnin Allah shi yasa akwai lokacin da Allah zai umarci ranar ta hutu inda take haɗuwa kuma ta mi kuma ta hutu ana gane da kyau ko shi ne ma'anar musakharatun bi amri suna jujjuyawa ne da umarnin Allah shi yasa zaka ga watan wataran zai hutu dan karami wataran zai hutu babba wataran ya hutu ja wataran ya hutu hori da abin da ya kama da haka dukkanin shi da umarnin waye da umarnin Allah ala kalimatu tambihin ku saurara lahul khalqu Allah shike da halitta ma'ana shine mai halitta wal amru da kuma umarni kawai dan yaro ce an ce Allah ke halitta kuma ai banti ba Allah ya halicce shi ba tunda muna tare da yan yara ko ana gane da ke ko to bari ai mishi na yanda tsohi ke muna Allah na mutane mutane na tukane tukane na hashewa kenan dai gaba ɗaya waye yi su domin waye wanda ya tuka nan kenan ya kai ɗan yaro wanda ya binti wa ya halice shi Allah ya halice shi kenan inda Allah bai halice shi bai yana yin binti kin ba zai yi sa ba wannan shine kenan Allah shike da halitta wal amru kuma shike da umurni ma'ana babu wanda ya halatta ya umurni ya umurce ka da yin wani abu in bawa ba in ba Allah ba in ma mutum ya umurce ka da yin wani abu to sai in ya kasance Allah ya bashi damar yana iya mi ya umurce ka da wannan iyayenka in suka umurce ka yi kaza in ya saba ma Allah za ka yi wannan abu dan mi dan Allah bai ba su damar su yi mi ba su yi maka umurni da wannan abu la ta'ata li ahadin fi ma'siyatil khaliq wannan shi ne Allah shi ke da umarni wannan malamai suka ce dalili ne akan cewa al'aslu fi tashiri'i a tauƙif asali ibada shi ne ba za ka yi ba sai an mi sai an ce ka yi in Allah bai ce ka yi ba to mi kakka yi wannan amma ya sha bamban da abin da yake na al'ada ne na rayuwar duniya domin Allah ya ce me da suna خلق لكم ما مثل سنة خلق لكم ما في الأرض هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا Allah ya halitta shi ya halitta muku duk abin da yake abin ƙasa ku yi abin da kuke so da shi ana gane da kyau ko kenan in wani ya ce maka kai ina kana hawa mota to yaushe Allah ya umarce ka duna mai alqur'ani inda Allah ya umarce ka hawa mota to ai kuma naji ka ce a wajen karatu malamin ku ya ce umarni na Allah ne to Allah ba inda ya umarni a haumi a hawa mota an gane da kyau ko sai mu ce kai jahili ne umarnin da ake nihi umarni na mi na ibada kuma bayan wannan in ma wannan umarnin kake so ita motar ba ta Allah ba Allah ya halice ta ba to ya ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an kuma ya ce wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah zai halitta muku wani abu wanda ku sani ba duka dai ku hau ku ji dadi ku ji dadin ibada ana gane da kyau ko mota keke belo duk sun shiga a ciki in ma akwai abin da ba a halitta a nan ba to shi ma dai nan gaba zai zo shi ma zai halitta a takaice dai Allah shi ke da umarni in Allah bai umarni da ayi ba to ba a yi tabarakallahu rabbul alamin albarkokin Allah sun yawaita ubangijin ubangijin halittu wannan kenan su ne alamomi wanda suke nuna mana tabbas akwai wa akwai Allah madaukakin sarki larabawa suke cewa al'asaratu ta dullu alal mu'assir walba'aratu ta dullu alal ba'ir in kaga kashin raƙumi a ƙasa to tabbas ka san waye yi sa ka san dai ba mutum yi shi ba ko waye yi sa raƙumi ya yi sa kaga alama kaga sawu tabbas ka san dai shi sawun ba shi kansa ba ko waye yi sa akwai mu wanda ya yi wannan sawun ka tashi da sahi kaga sawu hankali zai tashi ko alamar wa ya shigo barawo ko to wannan shine kenan sai a yi a bisawu kenan amma dai hausa suke cewa in ana ta ta barawo a yi ta mabisawu kada a zo wajen bin sawu barawon ya juyo ya lume shi ana gane da ke ko shine ma'ana in ana ta ta barawo a yi ta mabisawu wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam war rabbu huwa al-ma'budu ar-rabbu shine abun bauta duk abin da ake bauta ma ana ce mishi ar-rabbu amma Allah ne kawai ke da suna Allahu ana gane da jago wa dalilu qawluhu ta'ala dalili fadin Allah madaukaki ya ayyuhan nasu ya ku mutane u'budu rabbakum ku bauta ma ubangijinku ubangiji mun ce duk wanda ake bauta ma ubangiji ne ko to wani ubangiji to sai Allah ya ce alladhi khalaqakum ubangijin nan wanda shi ya halicce ku walladina min qablikum kuma ya halicci wanda suka gabace ku la'allakum tattaqun dan saboda ku ji tsoron sa ana gane da kyau ku alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan shine wanda ya sanya muku ƙasa a shinhide bai sanya muku ita ba a karkace bai juye muku ita ba ta yanda akan kawahu kuke akan akan kai kuke tahiya ko akan ciki kuke tahiya akan ta kuke tahiya wasama bina'an kuma ya sanya muku sama a gine ma'ana ya sanya ta kalbina kaman gini kaman ruhi wa anzala minas sama'i ma'an kuma ya sabkar da ruwa daga sama fa akhraja bihi wanda ta hanyar wannan ruwan sai ya hutar da minas samarati ƴaƴan itace rizqan lakum wanda arziki ne a gare ku fala taj'alu lillahi andadan dan haka kada ku sanya ma Allah kishiyoyi wa antum ta'lamun alhali kuma kun sani wannan ayar ta zano ni'imomi mafi girma da Allah ya muna ni'imomi mafi girma da Allah ya muna an zano su guda uku a cikin wannan wurin wa zai gaya mana su ni'imomi guda uku aka zano wanda su ne mafi girma da Allah ya muna aha na wa zai gaya mana su ta mu je can baya aha neman ruwa neman ƙasa abinci da neman sama ya za kuma laukainan wannan su ne wannan su ne usulin risk su ne asali na mi na arziki domin ruwa su ne asali ko to ruwan da ina suke zuwa daga sama to ruwan su kadai ne muke amfani da su ina za su zuba ƙasa da ƙasa ita kuma sai ta yi mi sai ta hudu da tsoro wannan su ne ni'imun mafi girma da Allah ya muna amma akwai ni'imar da ta yi su duka girma an gane da kyau ko to wa zai gaya mana ita aha na ni'imar halitta an yago ai in Allah ya halice ka bai maka wannan ni'ima ba to wallahi da ma Allah bai halice ka ba ana gane da kyau ko akwai lokacin da abubakar yake kuka yana kiyamun laila yana ina ma a ce Allah bai halice ni ba ana gane da kyau ko yana karatun ayoyi na azaba ne don wai tsoron kada a zo ya mutu shiga ina ma Allah bai halice ni da Allah bai halice ni ba ai da ba ruwana da ba ruwana da zancen me da zancen wuta ko to wannan shine na'am aha nema wace ita wace ce nemar neman musulunci musulunci za a ce kai tsaye wanda ita ce nema mafi mi nema mafi girma ana gane da kyau ko ita ce nema mafi girma da Allah madaukakin sarki ya muna shine wani mai hikima yake cewa idza abqati dunya ala almar'i dinihi fama fatahu minha falaysa bidairi in dai har duniya ta barka da addininka ma'ana in dai har ka samu ni'ima ta musulunci to duk ni'imar da ka rasa ba komai bace ana gane da kyau ko duk ni'imar da ka rasa ba komai bace wai hararan makaho an gane da kyau ko duk abin da ka rasa in dai ka samu musulunci to ka samu komai Allah ka dawo da mu akan wannan ni'imar ta musulunci shi kuma wannan musuluncin ya dogara ne akan tauhidi قال ابن كثير رحمه الله تعالى الإمام ابن كثير الله يجكن سرقاهرا يكي تيوا الخالق لهذه الأشياء mahalicin wa'annan abubuwan huwal mustahiqqu lil ibada shine wanda ya cancanta a bauta ma wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha kuma nau'ukan ibadu wanda Allah ya umunni da su mithlu misalin al-islam musulunci wal iman da imani wal ihsan da kuma kyautatawa al-ihsan dukan su za mu zo ɗaya bayan ɗaya kowanne za a yi ma'anan shi wa minhu yana daga cikin kuma ibadun da Allah ya umarce mu addu'a'u addu'a roƙo shi ma ibada ne wal khawfu da tsoro wal raja'u da kuma hwata wat tawakkulu da kuma tawakkali dukan su za a zo ɗaya bayan ɗaya a yi bayanin su za mu haɗe su kenan jumlatan anan sai a zo a yi tafsilinsu a baya wattawakkulu da kuma dogaro warragabatu da kuma kwaɗayin rahamar Allah warrahabatu kai daga maji kasan akwai tashin hankali ko warrahabatu da kuma tsoron azabar Allah shi ma ibada ne ba in har baka tsoron azabar Allah to wallahi akwai matsala ana gane da kyau ko wal khushu'u da kuma khushu'i natsuwa wal khashiyatu da tsoro shi ma wannan ya bambanta da al khawfu zamu ga bambancin su wal inabatu da kuma komawa zuwa ga Allah wal isti'anatu da neman taimako wal isti'azatu da neman agaji su ma wannan sun sha bambar al isti'ana da ami da listigasa neman taimako da neman agaji wa zai ba mu wa zai ga mana bambancin su neman taimako da neman agaji ainan guda aka faɗi duka isti'ana kinci neman taimako neman agaji neman taimako a na'am neman taimako kamar ana neman taimako ne lokacin da ake da wajen bukata mhm shi kuma neman agaji ana yin lokacin da ake cikin shi ko kuma wani abin da ke jazakumullahu khairan wani bangare na ma'anan shi amma akwai ma'anar da ta yi dacewa amma wannan ma tana shiga na'am
neman taimako kamar mutum yana da haka aiwa Mhm.
Allah ya ba shi eh aiwa mhm shi kuma neman eh, neman abin shi kuma lokacin da masifa ta faru a kan mutum eh sai ya nemi ceto na Allah Allah ya haɗa shi to kai misali ne ka bara kun misalin yayi to ku bari mu- mu yake da suna mu mu he- mu hede biri har har wutsiya neman taimako shi a kowane hali ana yin shi ko da lokacin bai yi ba kishi ya kai yadda ka faɗi neman taimako sai bukatar ɗa'a in dai nan gaba za a yi abin da neman taimako ne shi kuma neman agaji sai abin ana cikinsa kwatsam jama'a ku agaza ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan kenan shi neman taimako abu ne wanda yake am ma'ana mafi yawanci abin bai zo gab da gab ba amma in abin ya zo gab to nan ne ake mi ake neman agaji misali yan agaji da ake ce musu yan agaji sai musiba kawai suke suke aiki ha dan me yasa ake ce musu agaji an zo wajen wa'azin ne sai su mi yawwa kina agajin kenan kenan shi agaji ana cikin abun ne ake neman sa shi kuma taimako abun bai zo ba tukuna da kaji an ce ana neman taimako to abun nan gaba ne amma in ana neman agaji ta to yanzu yanzu ake son shi jama'a ku agaza da kaji wanda kaza akwai matsala ko wannan shine kenan malam yace ah, wal istighatha ana ganiya da kyau ko ah kai nan nayi kuskurewa al-isti'aza neman tsari ne al-istighatha shine neman mi shine neman agaji shine neman agaji al-istighatha neman agaji al-isti'aza neman tsari al-isti'ana neman neman taimako to neman tsari shine ya shahi kawai ne kawai musiba jama'a kun gane ko kidan neman tsari shine shahi musiba kawai amma neman agaji hatta a cikin alkhairi ana neman mi agaji shi kuma neman taimako abun bai faru ba amma ana tsammanin zai faru a nan gaba wazzabhu da yanka ba a yanka don kowa sai don Allah wan nazru da alwashi wa ghayru zalika min al ibada daban da wanda ba wannan ba na ibadu allati amara Allah biha wadda Allah ya umarni da ita kullu halillahi dukkaninta na Allah ne dukkanin wannan ibadun ba a yin su ga kowa sai ga wa sai ga Allah wa dalilu qawluhu ta'ala dalili faɗin Allah maɗaukaki wa annal masajida lillahi kuma lallai masallatai na Allah ne fala tad'u ma Allahi ahada kada ku bauta ma Allah kada ku baut kada ku yi bautar Allah kada ku yi bautar Allah tare da wani a cikin su Eh, ina tsammani lokaci yayi ko nan ya kamata eh, nan ya kamata mu mu yake da suna mu dakata ni so sati na sama sai mu tashi a nan to kahin mu ci gaba tambayoyin da muka yi muka ce tambaya ta farko kowa ya liƙe littahin shi a liƙe littahi a liƙe littahi ta tambaya ta farko abubuwa guda hudu wanda suke dole akan kowanne musulmi ya san su wanda bai taba yin magana ba na'am aha alaikum assalam wa rahmatullah irin wannan lokacin ne kamata ku yi ku rika yin bidiyo bidiyo ka zanna kaɗan sai ka tashi kai na'am aha neman ilimi kira zuwa ga ilimi aiki da ilimi shine na nawa yawwa jazakum Allah khair za ka jiro su wajen neman ilimin da kuma kira zuwa jazakum Allah khairan wannan su ne abubuwa guda hudu da suke dole akan kowanne musulmi ya san su neman ilimi da aiki da shi da kira zuwa gare sa da kuma mi da kuma haƙuri akan neman ilimin da kira zuwa gare sa don in ba a yi haƙuri ba ba za a mi ba ba za a nemi ilimi ba in ba a yi haƙuri ba za a yi aiki da shi ba na'am to sai mu zo ga tambaya ta gaba Mhm. tambaya ta biyu malai har yanzu ya ce akwai wasu abubuwa guda uku da dole ya kamata mutum ya sani kuma ya yi aiki da su Mhm. na'am bismillah a ina jika kayan magana ko bai magana ba bai ba ko ta bismillah na'am na farko shi ne Allah shi ya halice mu aha ya arzuta mu Mhm.
babban mu aka an wasu da tuno muna motso wanda ya yi mishi biyayya Mm.
aka ce ya tsira Mhm.
wanda bai mai biyayya ba kuma ya halaka na'am wannan wani harko ne ka gai Ni na farko.
yawwa na'am na biyu shi ne Allah baya so a hada shi da abokin tarayya wajen bauta Na'am.
Allah ya bashi shi kadai cikin abubuwan da yake wanda an kawo shi Mhm, mhm.
daga baya na'am abu na uku shi ne baya dacewa ga wanda yake bauta ma Allah shi kadai Mhm, ya kuma yi biyayya ga manzon shi mhm.
ya rike abokanin tarayya cikin waɗanda suke saba ma Allah wanda suke fito na fito kafirai haka da sauransu masha Allah kana da memuwar mai kyau ga dukkan alamu ina ji kashin yawan wannan littafin ko ko kuma zaman da muke ana yi kana hadda ne yanda abin yake rubuta haka ya kawo shi an resume yanda abin yake abubuwan nan guda uku shine na farko ka san Allah shine me shine mahalicci Allah shine ya halicce mu na biyu shine kasan da cewa da Allah ya halicce mu kuma ya turo muna da manzanni wanda suke kiran mu zuwa ga me zuwa ga bauta a gare sa kenan Allah shine ya halicce mu kuma shi kadai ya kamata mu me mu bauta ma na uku shine dole ne in dai har ka yarda da Allah shi kadai ne abun bauta dole ne kai kiyayya da waɗanda suke kiyayya da Allah da manzo ana gane da kyau ko shine kenan yadda da Allah ya halice mu sannan kuma da Allah shi kadai cancanta a bauta ma sannan kuma dole makiya Allah da manzo ka zamanto me ka zamanto makiyi a gare su wannan shi ake ce ma alwala'u wal bara'u ana gane da kyau ko wannan shine kenan to sai tambaya ta karshe ko madima ta karshe menene alhanafiyya aha na'am alhanafiyya shine al-islam ana gane da kyau ko shine musulunci dan me yasa aka ce annabi ibrahim shine yazo da musulunci a'a tambaya guda ce jazakumullah dan saboda shine baban annabawa kenan ya aka shingina musulunci a gare sa ya nuna kenan dukkanin sauran annabawa su mami a kashin suke kenan dan haka annabi Musa da Yahuda suke bi menene musulmi ne annabi Isa da Kiristo suke bi menene musulmi ne shi kuma menene musulunci bautar Allah shi kadai ana gane da kyau ko kinan duk wanda ya ce mabiyan annabi musa ne alhali baya bauta ma allah shi kadai to ƙarya yake yi domin ba haka annabi musa ya kira ba duk wanda ya ce yana bin annabi isa kuma yana bautar wani tare da allah ko wani wanda ba allah ba to ƙarya yake domin annabi isa shi ma kansa waye bauta ma allah kadai ya bauta ma to tambaya ta ƙarshe menene mafi mabima ta ƙarshe me mafi girman laifi a ku tsaya ku tsaya cikin 'yan yare yare 'yan samari samarin nan babba mai duguza aha me mafi girman laihi a laihi zunubi mafi girma tara gashi ko shan taba ko shan ko shan giya ko shan kwaya a laihi mafi girma a shirka to me shirka a menene shirka a bau bauta Allah biyu ko to kenan uku baya ciki kenan ka cikin soji ba suke ko da suka ce Allah uku ne yawa bautan wani Allah shi kenan ta kare an gane da kyau ko bautan wani Allah ku bauta ma Allah tare da wani jazakumullahu khairan wannan shine shirka to tambaya ta karshe shine menene asali guda uku wanda yake dole akan kowanne musulmi ya san su asali guda uku wanda shine ma sunan wannan littafi kuma wannan da larabci nake so a faɗe su sai a fassara ta wasu sun daga sun jari da an ce larabci a wanda ba su yi magana ba wanda ba su yi magana ba aha ta bismillah malami aha sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah jazakumullahu khairan amma ba haka malam ya faɗe su ba ala gare da kyau ko la na san ya haddace addu'an ne to yawa bai lahi ba sunan lantin da mu larabci muka ce ko to kun ji wanda wanda sauraron mu suke ce raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin rasula to haka dai ne ma'rifatu ma'rifatu ma'rifatu rabbi ma'rifatu dini ma'rifatu annabi sanin Allah sanin addini sanin me sanin manzo wannan su ne abubuwan guda uku asali na musulunci kuma wannan littafin shine abin yake bayani yanzu da wani asali muka fara asali na farko menene ma'rifatu ar-rabb raditu billahi an gane ko to yanzu da shine muke akai kenan sati mai zuwa insha Allah zamu kare shi sai mu shiga cikin na biyu in Allah ya so inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya gafarta muna ina shaida wa mutane mu karatun mu wallahi ko mutum guda yazo zamu yi karatu da shi ina tabbata muku wanda suke bin karatun mu ta wannan hanyoyin irin su Facebook da kuma irin wannan arisireman da muke yi Allah ɗaya san iyakar su yanzu haka group na WhatsApp group shidda ke gare mu kuma dukkanin sun cika ayi na farko ya cika ayi na biyu ya cika ayi na uku ya cika ayi na hudu ya cika ayi na biyar har sai da aka yi na shidan yanzu ya cika yanzu na bakwai muke shirin budawa wannan shi ne kinan duk wannan zalika fadlullah kinan shi yasa dan wai muna karatu dan mutane ba su kada ku yi tsammani a mutane ba su balle ma alhamdulillah gashi dai a ranar farkon ma amma ya an ci gaba kun sa al'amari na tauhidi yanzu kuna ganin ana dan abu to akwai inda ana karatun ma kana jin wata duniya ana gane da kyau ko karatun tauhidi haka ya gada akwai inda adara akwai kuma inda wanga abin haka ne al'amarin yake akwai inda sai ka je ka zamna ka yi ta abin da maimaitawa sannan ka gane subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah yana sai wani sati Allah ya kai mu